Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
Darasi na uku, kasata na biyu.
kuma ba ta hana neman ilimi idan sai mutum ya nemi ilimi wa sai ya kiyaye ba matsala ba da kai kuma amma ka zama da da jahilci anan kenan yana nuna mazi dai najasa ne amma kuma ba ta kai karhin sauran najasoshi ba sannan kuma yana walwale alwallah in mutum ya alwalaye alwallah mazi ya hito to dole ya je ya wanke gaban shi ya sake alwallah sannan kuma mazi bai sa wanka alwallah kawai ake yi عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن العاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هنا حديث أن عباد ابن تميم ذاك عبد الله بن زيد ابن عاصم من قال حديث شدازو شكين على ولا يتي شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن كاو كاراكو كوكين وني متون وجن النبي صلى الله عليه وسلم متن مين مطلع شيء يخيل إليه أنا مش خيال كمر على مون أبينا جنا أبون دبا تبص بع جنا أبون دبا تبص بع ميك ودا مش أنه يجد الشيء في الصلاة كمر أنا جن وان أبو أشكن صلى كمر يا كما سيجي أي توسع كما حكنا كوكما كما وانا أبي أفتو جبانش شين يخيل إليه سيجي كمر وانا أبو يا فتو مش حكا أما بتبص ها في الصلاة تو يا ذي shi ne an kawo koken shi ga matsalar mutanen ga matsala ya zai shi ne matsala ke cewa layan sarif in dai yana cikin sallah layan sarif kar shi yanke sallar shi hatta ya sma'a sautan har sai ya ji ƙara au ya ji darihan ko ya ji iska bima iska bi ma'ana wari mun gane kenan shakku da abin da ba tabbas ba kai ya sa ka ka hita daga cikin sallarka ka dan sharrin shaidan ne yake so ya bata maka ibadarka dan manzo Allah ke cewa mutum zai shiga sallah sai shaidan ya zo ya busa ga al'aurar shi ko ga dubar shi dan ya sa ma shakku ka bar sallarka sai kai walwale ka ta ka dawo ka komo ya ƙara maka yana ma dariya yana bata ma ibada to in ka ji wannan shakku kar ka walwale sallarka dan nan ne malamai suka ɗauki ka'ida ta cewa mi kenan idan mutum ya yi alwallashi kaga wannan tabbas ne yaƙini ne ko sai ya zo yana sallah sai ya yi shakkun alwallar ta ɓace ko ba ta ɓace ba wannan shakku ne yin alwalla yaƙini tabbas ta ɓace ko ba ta ɓace ba shakku ne to shakku ba zai kore yaƙini ba shakku ba zai kore yaƙini ba amma in kana zaune kai ka san ba kai alwalla ba sai shakku ya zo ma sha'anya ba ma kai alwalla ba to wani za ka ɗauka ba ka yi ba tun da shi nan wurin alola ita a shakku mun gane ko eh amma malikiya suka ce idan baka shiga sallah ba tun da kana da dama je ka sai je ka alola kenan da ma yaribuka ila mala ani ba to amma dai ana ɗaukar ƙa'ida wadda malamai suka ɗora na usna al-qawaid al-fiqhiyya cewa al-yaqinu la yazulu bi-shakk shakki sakku ne wannan wannan hukunci kuma cikin fiqhu da har cikin aƙida ma yanzu ga mutum ya mun san mutum wannan musulmi ne yana sallah yana azumi kun san shi alaji ne yana hajji sai zo ya yi wani abu wanda ke nuna kamar ya kafirta ko kuma bai kafirta ba haka wannan shakku ne ana shakkun shi yaya to ga wannan shakkun ya sa a kore mishi musuluncin shi musuluncin shi yaƙini ne sallah yake hajji ma yayi to yanzu sai yayi wani abu ana shakkun shi ya musulunta ya kafirta ko bai kafirta ba wani kunshi za dauka musulmi ne bai kafarta ba tunda musulmcin shi yaƙini ne kafircin kuma mi shakku ne ya za ka barin yaƙini ka kama shakku to shi ne kenan mutum yana cikin alwallar shi ko cikin sallah ya san da tabbas bai shiga sallar nan ba sai da ya alwallah sai shi ɗaya zo ko kuma ya shi wani shakku to gayya gayya bar sallar shi har ya ji tabbas abinda manzo Allah ke nufi da har sai ya ji ƙara ko ya ji iska bi mana sai ya ji tabbas sai ya tabbas ko ta wace hanya ce in ya tabbas kin to wannan mi sai ta sake alwallah ya zo ya dawo ya sallah kenan ko da ba ƙara ya ji ba ba iska ya ji ba amma da ya tusar ya ji girgiza wa jiki ya ji vibration cikin silan sai ya ji ko to sai je ya sake mi alwallah ya je mi zai sallah kenan shakku bai bai bacewa bai gudda ya ƙini حديث نقبة عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله في صلاة في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله daga bintu daga ummu qais bintu mihsan take cewa atat bibnillah wa fi hadithi aisha ta ummul mu'minin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin fabala ala thawbihi fada'a bima'in fa'atba'ahu iyyahu wa li muslimin fa'atba'ahu bawlahu wa lam yaghsilhu take cewa atat bibnillah saghir ta zo da yaron ta karami lam ya'kul at'am ba yayi shi ba lam ya kuli ta'am bai ci abinci ba bi ma'ana ba yayin shi ba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zama da shi fi hijrihi akan kahon shi ya zama da shi saman kahon shi yaro yana zaunawa kamar ya samu fo fa bala kai tsaye fa bala ala thawbihi sai ma manzon Allah ya tsari ga kayan shi fa bala ala thawbihi sai ma manzon Allah ya tsari ga kayan shi fada'a bima sai manzon Allah ce a kawo ruwa fa nadahahu ala thawbihi sai yayyafa ga kayan shi walam yaghsilhu bai wanke kayan ba wa fi hadith Aisha ummul mu'minin hadith Aisha kuma tace anna rasulullahi utiya bi sabi manzon Allah an zo mai da yaro karami fa bala ala thawbihi sai yayi hitsari ga kayan manzon Allah fada'a bima'in sai manzo Allah ce a kawo ruwa fa atba'ahu iyahu sai kowar hitsarin da ruwa bai goge ba shine ma'anar shi fa atba'ahu bawlahu wa lam yaghsilhu bai kama ya wanke ba ruwan da ya zuba wannan hadisi me shike nuna ha yana nuna cewa hitsarin yaro karami namiji namiji wanda ba a yaye ba najasa ce karama me yake nufi najasa karama ba sai an wanke ba an zuba ruwa ma shikenan amma in mace ce fa sai an yi mi sai an wanki in yaron an yaye shi fa sai an wanki mun gane ko kana yaron da ba a yaye ba ake nufi shi yasa hitsari da mutum wanda ijma'i ne cewa najasa ce amma in ba a yaye shi fa karaman najasa ce wadda ruwa ɗaya ma tana kora shi shi yasa hadisi na Abu Dawud kararai zo cewa ana wanke hitsarin yarinya karama amma in namiji ne karami ana yayyaharwa kadai ya isa shine kenan a wanda ke fi da wanda bai ci abinci ba wanda ba a yaye ba tana yiwa a watan shi na hudu ko biyar ko kuma na goma ko shekara ya fara dan cin wani abinci amma ba a yi ba ba a yaye shi ba wannan duka ba shi ake nufi ba wanda ba wanda aka yaye ake nufin shi da a wanke hitsarin shi to malamai suna bayanin menene hikima wajen cewa in na namiji ne ba sai an wanke ba amma in na mace ne sai an wanke wasu suka ce ai hitsari asalin halittar namiji asalin kakanmu mu maza kakanmu duka dami an ka yi shi laka mu kuma sauran mu wa mu wa mu dami an ka yi ruwa mu maza sauran maza sauran wanda ba annabi adam ba da ruwa to asalin mata kakarsu duka o duka da miyan ka ce ta ha hawata ya awaza kaga nama ne ko to kenan hitsarin mace ko kuma halittar mace da nama ne da ruwa nama nama kaga ai yan ka aje shi yana rubewa ko kuma injini ne danye yana da najasa ne suka ce to amma namiji ɗaka ba ta komi ruwa bai komi wai asalin hikimar kenan wani duka irin da nazari ne fa wani malamai ba wani abu ne na hadisi ko aya wai gano hikimar ne wasu suka ce a'a shari'a duk lokacin da aka samu abu mai wuya sai su sauƙaƙe ma mutane sai ta sauƙaƙe mutane kamar yaya da yaro namiji karami da mace karama wani an kafi sauran ɗauka wani fi kowa sauran ɗauka a ɗauke shi a tare shi a yawo a yawo to tun da an yi ɗaukar sauran ɗaukar namiji to bari a sauƙaƙe bi ma'ana in an ka ce duk tsari sai an wanke kenan kaga za a kawo tsanantawa da wahala to bari a sauƙaƙe cewa zuba ruwa kaɗai ya isa ita kuma mace da yake ɗaukar ta jefi jefi ne babu lahi to a ta a wanke babu tsanani a wurin wasu kuma suka ce a'a abin da yasa duk dai dalilai ne suke dan kawo na hikima da ke ciki wannan duka kokarin su ne a suka ce ai tsarin namiji abin da yake yana ya wacewa nan saboda yanayin mai mai tsarar shi tana sako su ya wace ya taba wurare da yawa to akwai masakka da kuntatawa sai ka hidda riga kawon ke ta kai waye to yayi ya faruwa kada ya isa sabanin tsarin mace wuri guda suke zuba wasu suka ce a sabani dai na mace suke wacewa na namiji zuwa wuri guda duka dai bayanai ne na hikimomi wanda wallahu alam mu dai abu hukuncin da muka sani idan yaro wanda bai a yaye shi ba ya maka hitsari ka yayyafa ruwa kadai ya isa ba sai an wanke ba wannan shine abin da zaka fahimta amma ka ƙara samu wasu fa'idodi daban-daban nami na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai son yara gadiba a kawo yaro dora shi ga cikin shi kuma da ya hitsari bai ce ku ɗauke mashi ba ya miƙa shi hamma yaro ya kusa haɗuwa a hankali ko ce a kawo ruwa kawai abin da ke da magani ba sai an tana ta wani ana ta tsantsani ba a kawo ruwa zuba shikin yan ɗaukar yara sunna ce rahama ce cikin zukatan mu Allah ya sa mana ita kenan son yara ma fitra ce duk wanda ke da fitra ingantacciya da hankali mai kyau shina son yara ƙanana حديث نقبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فجز فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه هنا حديث حديث أنس بن مالك يكتشف آه جاء أعرابي يعني أعرابي شيء متمن داجي كوي ba wai sai balarabe ba a arabiyun mutumin daji mutumin ƙauye wanda bai da karatu bai da ilimi bai san hukunce-hukunce ba shi a arabi irin sun yi Allah ke ce al'arabu a shaddu kufran wa nifaqan wa ajdar sun yi nisa daga karatu daga malamai shi sa ba san hukunce-hukunce da yawa to wani ba ƙauye da ya zo wajen manzo Allah a Madina da ya ce hitsari sai kuma gefe kawai cikin masallacin ya tsara hitsarin shi shi bai sani kawai ce gefe hitsari to kaga ɗabi'ar mutane sun ga abin da yake kuskure zabura ake hana ko ai ko kuku ga wani ya hitsari ba kyale shi za ku yi to sun zabura fa zajarahun nasu sai mutane sun kama tsawa kakakakakake fa nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi hana su saboda yin hitsari cikin masallaci ba matsala bane to dan me annabi hana su kuma abin da yasa abin na farko sai da falamma qada bawlahu da ya kare bawlin shi amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya umarni da bi zanub da bokiti so so bokit ko dalu ko ƙwarya ko kwacciya ko kwano aka kawo mimma cike da ruwa fa uhriqa alai an ka zuba ga kasar kaji to yanzu yin hitsari masallaci da jasa ne ba a yi mishi hitsari to kuma yana yi an hana shi matsala a ku kyale shi ba dan wai ya halatta shi ba dan saboda yanzu hitsari sun riga sun faru ya fara ko ba ka ba kuma da kai maganin abu kenan ya kare sai ai maganin shi a wuce wurin an ka ce a zabura a hana shi ya riga ya fara hitsari in ya motsa ya kada malmakin can da hitsarin su tsaya wuri guda yanzu mi za su yi a roze yanzu su wataƙila kai mai hana shi ma ya jiyo sai ya baka haka yanzu a bar shi ya ida wuri guda ne a bashi wuri gudan ya kare sai a zuba ruwa yana in an ka hana shi an ka zabura yana ya bata kayan shi ya bata wuri da yawa kai ma yana shi mi ka kenan kenan da a ta ya bata wuri da yawa da kayan shi da kai ma bata ka da bata inda aka riga da ma an bata kenan kun ba a bar shi mi kenan banna biyu sun hadu in ma ka mishi magana ya motsa ya bata wuri da yawa in ma ka bar shi ida ya bata nan kadai ai maganin abu kenan yanzu ɓanna biyu sun haɗu ya za ka yi kalli ɓanna ƙarama sai ka barta sai ka bar a yi ɓanna ƙarama ƙali babbar hisa ƙa'ida ce fa in ta za ham adadul masalihi yuqaddamu al'a'la min al masalihi وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد إذا مسلها بيو سنزو مدور سكا ريسكين سدولي تو يا ذاكي كلمة في جرما سيكا إكتا كالك أرما أما ساباني هكا بنا بيو دول سكا ريسكين دول سكا ري ببتك أرما يا ذاكي سكي أرما كادو ذاكا شكا دايكي كايسكي دايكي كل لم كادو يا باتي ko ka hanware kowa ka sare gambun duka ka bude ka shiga ko ka kalla dan kwado dole sai ga ciki biyu cikin dai to ya zaka sai ka kyale kowa ka kada dan kwadon ka sau shi ka maida shikenan to shi ma wanga sahabin banna da kai in an ka ce a hana shi banna da yawa zai ta faruwa daga cikin banna da za ta faruwa kun ji guda aiko ba sai an saki faɗin ta ba ko ta biyu wannan sahabin wannan sai sahabi ne wannan ba kawai sahabi in ya zo ba za mu ce ba ƙauye kai tsaye ba yanzu haka tunda yanzu sahabi ne yanzu ya ilimi a lokacin mutumin karkara ko idan ka ce ba ƙauye kalmar ta ɗan kaushi wannan mutumin karkarar yana iya in ya ce riƙe tsarin shi bayan ya fara yana cutar da shi a mara shi yana samun matsala ko ba ta yiwa yana yiwa kenan da ya samu cuta ta biyu a bar shi ida na uku kuma abin da ya yi matsala wanda ya muni mutum sabon zuwa ne a musulmcin mutumin karkara ne na daji ne ya zo daga yaji hitsari sai ta yi shi an kama tsawa a ta kai an ga addini wani addini ne hitsari ma sai a zo a kai kai bai yana ta shi yana ce ya fasa daga zuwa yin hitsari sai a zo a zaburo mini to wanga ba ba mai iyawa kenan da kashi ne zai yi fa kenan kashi za a bashi sai ce bari ma ta shi ma ya fasa to kenan kun ga banna da yawa adda kwai a bar shi ya yi da bawalin shi ta yi sauki wannan kenan saboda haka ana son hikima da tausasawa a cikin lamari musamman ba da uzuri ga wanda bai sani ba da wanda ga wanda bai sani ba shi yasa manzo Allah yake ce musabban shi yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru ku sa sauki cikin lamurra ku ku tsananta mutane ku ku tsananta mutane ha ko zama masu albishiri ba masu irin kore mutane ba ko da mutane wani zan zan ga shigo musuluncin ka kawo mishi ababen da sa ta gaga bai ba duk tsananta mutane kuma wannan yana nuna lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kai zurfin tunani da kaifin hankali da hikima da uslubi mai kyau dan da ya gama hitsarin sai manzo Allah ya kira shi ce zo wangauri bai dace a hitsari ba sai ji daɗi sabanin abin da an ka so a mishi yanzu da je ya sallah je cikin sallah sai ce ya Allah da ni da Muhammadu ka muna rahama mu kadai kakka masaura sai mu Allah ce aiko ya takaici abin da mai yawa ne rahama Allah duk fadin ta mu bi da inda kai kadai kaga wannan ke da hikimar da aka mai ta yaji dadin ta irin hadisin Muawiya shi ma lokacin makiyayi ne mutumin daji da yazo an hana magana cikin sallah can farko ana magana cikin sallah da farko ana ga hadisin zai zo go ana magana ana, ana magana to sai an ka saukar da aya ce a bar magana shi da yazo daga daji yake bai san cewa an saukar da aya ba ana sallah sai wani atisha alhamdulillah sai ce yarhamuka Allah bai sani ba sai ana mishi haka ana buga mai jiki ya bari ba a magana sai ce kai kai na ranku da ni kai kaza kaza kaza bai sani ba sai manzo Allah ya ja shi gefe ya ce mishi in ana sallah ba a magana ya ji daɗi sai ya ce da na ji daɗi abin da annabin mini na ga hikima da magana mai taushi sai na hito tambayoyi ne ta mishi ina ta mutane tambayoyi tambayoyi tambayoyi daga nan muka samu hukuncin ababe da yawa muka sani ta nan kina kun ga mutum a mishi hikima wanda bai sani ba a bishi a hankali kar a je a kawo banna wadda ta yi abin da ke faruwa kenan anan dai muna ƙara gane cewa lalle bawali na jasa ne kuma idan bawali ya zuba ƙasa ba sabini da soso za mu yankewa ba ya zami mu da kira mu bungula ya ƙasa idan ƙasar ga rana take ma yau da gobe rana na bugunta ma yana yana hita wannan kuma hadisi ne yanda ake nuna cewa karnai suna wata ran kare na zuwa bi cikin musacin annabi ya wuce to tun da yana bi shi wuce sai suka ce kun ba a wankewa to watakila ranar da ke bugun shi shi ke sa sai wurin ya tsarkaka daga baya kenan nan ma muna ƙara gane mahimmancin masallatai ana kiyaye su ana tsarkake su ba a barin masallaci da tsakamta ko da dauda sannan kuma ana nuna cewa mutanen daji galibi mutanen karkara ba su san shari'a ba suna ababe irin wa'in dami ba na daidai ba to da yake suna da uzuri sai a lallaba musu kakkoi ba kawai wani wanda ya zo daga daji mutum bai sani ba makiyayi ko manomi ya wani kuskure ku ta mishi dariya ko mai tsawa a'a bai sani ba me abin da ya ga wanda bai sani ba ku ja shi gefe a kwatantar da shi cikin ruwan sanyi zai ji daɗi watakila ma akwai wata matsala can daban sai shi doma ita hikima tana sa wannan ki sannan ya nuna lalle manzo Allah da kai halaye masu kyau kuma ya koya ma wannan ƙauyen ko wannan mutumin karkara magana ta ta hikima da sauransu kuma a nan malamai ke cewa makaruhi ne mutum ya tashi daga gari ya koma daji na saboda zai sa ka zama me ba ƙauye sai in kaje da awa ne kai kaje da ilimin kaje karantar da su to wannan haga ba matsala amma kawai ka tashi ka koma da dabbobi daji to wannan kuma matsala da ka samu kana yanka su tashi jahillai kai ma ka zama watakila kaman ci ababe baka san komai ba kullum kai dai kake sallah baka samu makarantu kana zuwa baka samu kaza wannan makaruhi ne ba a saka amma ya halatta ka zawo daga daji ka zo gari wannan ya zama alkhairi amma lokacin da fitina ta yawa a gari kuma idan ba karatu ke da kai gari ba yanzu fitina ke da kai lalacewar tarbiyya da bacewar al'adu to wannan kuma koma daji ya yi maka alkhairi na hima alkhairi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وأن حديث أن أبو هريرة شاكرا تدى الفطرة الفطرة شيء سنوني نهلته يندم تيداتي يذما هلتا شتاء أصلا شنمتم dan adam mai tsarki da tsabta shine zama alfitra kuma mutane Allah subhanahu ta'ala ya halicce mutane akan fitra kullu mauludin yuladu ala fitra fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha yana fitra halitta mai kyau na tsabta da tsarki wadda ake so sunnoni ne wanda mutum zai kiyaye a jikin shi karan kanshi yana abu yana ga mana cewa manzo Allah ya ce ababe guda biyar na daga cikin addini da fitra ta Allah subhanahu ta'ala wadda dora mutane a kansu in mutum kiyaye su to wannan ya zo da ababe masu kyau masu muhimmanci a cikin wannan addini namu mai tsarki da tsabta shine na farko alkhitan alkhitan me khitan kungulum kaciya kuidu salazzuwa dami sallatu dami to menene kungulum dan bar da tekat odzaki da hausa mai gungulun eh wani ga ayar nan ga larabci ne maka ida da hausa ku daya me gungulun da hausa a da hausa fassara shi da hausa fassara mun ka ciya da hausa dace ranar ciya larabcin ne ai yace to zuwa hausa saurara saurara in ba ce kai magana kai da magana in ba so ka kai in ciwon kai ba in ba a ce kai magana ba kala mutane to an tambaye dan barde menene kaciya fassara mana shi sai kuwa ta kaciya kudu an ce fassara ba ta da kaza shine kaza a ka fassara mini ko ina ce muku mi an rauni ba ka ce mun rauni yau aikin banza kenan ta ce wani kyalle ne ko ragga wanda ke nade kai da su to ba ya saba to shine me kaciya ba sani ba eh ko hausan ma sai an kai aha kai ma dan barde ne digal gumuta aha eh mhm daga zakarin mutum haka nan ne hmm maji ba salih صح تو kun san kaciya ba sai an abin nan ba kenan asalin kaciya shine ko a ce wata fata da ake hiddawa ga al'auran mutum wadda barinta yana sa dauda ta tsaya ciki don shi na shi tsari sauran ya tsaya ciki dauda ta tsaya ciki ya ja mashi rashin lahiya da rauni da ababe masu matsala amma ka hidda ta sai zama kenan al'aurar mutum ta hito wanda in yi hitsari yana yawan kewa wani abu da zai tsaya ciki wannan barin ta yana sa matsala tsutsa da abin da yake da karanta ce shine kaciya sunna ce wajibi ne ko yanzu mutum musulunta sai a umarci shi ta ce kaciya nasara ba su kaciya nasara ba su kaciya ba wai nasara jajjaye kaɗai ba har namu nan babbaƙo nasaru kiristoci to kiristoci wannan mishau ba su kaciya mutum ya zo ma iyalan shi sauran mani ya tsaya cikin al'aurar shi can ya jima ya hitsari sauran hitsari shi ma dan haɗu dauɗa ta zo ta haɗu sai sanyi ya kama shi infection ya kama shi samu cuta wannan yana kaiwa har gunci a al'aura ta gunci baki ɗai amma an kan mutum kaciya kaga sai samu tsarki da tsafta da lahiya na biyu al-istihdad al-istihdad shine aske gashin mara aske gashin mara al-istihdad shine wannan na uku kasu sharibi gunce gashin baki shi ba askewa ke ba guncewa ke in ka aske ka yi ta'addanci ka ka kwalkwale gashi leɓanka ka gugunci ka bar alamun shi ka bar mi ka bar alamun shi sai taqlimul azfar gunce kumba ko farci ko akefa ka ga kokko ka kikire su sai na nawa sai na biyar natful ibti tsige gashin hamutta gashin hamutta kenan kun ga wannan tsafta ce awabe guda biyar ne waɗanda dukkan su tsafta ne musulunci ya zo da su za su nuna ado da hidda ababen da ke da kama da dabba da sauransu yanzu da yake turawa ko kafin rai su yarin jaye akan wasu daga cikin musulmi kaga mutum ya bar aka yi fashi guda doguwa wai ado ne zai za ji maka ciwo ko ka je ka ci abinci da dauda cikin hannunka ka tsotsaye kana tsotsaye dauda me amfani ciki ka je wajen wanka ka yage kanka wai an bar hannu da dogon yatsa wannan kawai ba dan koyi dan ado me ado ciki kwai koyi da karnai da zakuna da damisa babu kyau cikin wannan wannan kalamta ce na'am sosai gashin mara aske aka duka da wannan wurin wurin zamta ne yanzu in baka aske shi ba shi ma dauda tana tattaruwa nan wurin ko sai ka wanki ka wanki ka aske shi duka kuma ya zo a sunna cewa kan mutum ya wuce kwana arba'in bai yi wannan kin duk kwana arba'in ka bibi jikinka gashin da aka ce a abarce ka ka aske shi ka aske shi hamutta da gashin mara gashin baki yanzu in mutum bai hidda ba ya bar shi zago zago ya hita majina ta tsaya ya shan ruwa dauda ta shiga ya je shaidawa ba wali ya yi wani musu kawai musuru haka wai wai ado ne me ado ciki ba wani ado sai dai abin da yake kafirai sun kawata shaidan ya kawata shine sai mutum ya ga shi abin birgewa sai ya bar gashin baki zago zago ya aske gemi to wannan alƙawalin shaidan ne da ya ce lalle lalle sai ya umarce su sun canza halitta Allah alƙawalin shaidan ne gemi shine kwalliya shine ado cikar shi na daga cikin kabalan namiji da kwalliya ga namiji da ado ga namiji haka kenan Allah subhanahu ta'ala sunna shi a sunnan manzon shi ya umarce mu da mu bar gemi mu aske wa'annan ababe shi sa gashi a jikin mutum kala uku ne imma wanda an ce ka aske shi kuma wa'annan ko imma wanda an ce ka bar shi kuma gemi ko imma wanda ba a ce komi ba yanzu gashin ka na ga hannunka nan zai kwance shi wannan ba ce komi kan shi shi kenan ba matsala in dai ba matsa maka yake bar shi kuma shi da amfani wataƙila yana matsayin sangi wata ran in sabro ya zo in dai gashi ba ne ba ya hawan ka sai ya je ya kasa zama ma balle ya samu dama ya abin gaci ne dan bai samu rihi tsaye ba ai bai sauka allura ko sannan kuma wurin shakatawa fata ne kaga nan zuwa ke ta kana samun aeration da sauransu yana da amfani ga jiki wai hikima sosai to kenan wannan ababe ne masu tsarki da tsafta wanda musulunci ya koyar wannan ki sai dai idan mutum na cikin aikin haji ba zai yi ba saboda mi ba a taɓa gashin jiki in ana aikin haji mun gane ko sannan in kuma za ka yi layya sai watan zulhijja ya kama mazala ce mutum ya kame daga gashin cikin shi har ya yanke abin yankan shi kenan ka gano fitra a cikin wannan sha'anin guda biyar abubuwa ne masu kyau Allah ya samu dace to babi ne ko ina ga matsaya na sai mu tashi sabon babi insha Allah ta'ala babu ghusli da jaraba gobe in ba uzuri mutum gare ba kashe ta daga cikin masaci ya tsaya ina fila lokacin sallah ya kusa samun falala arriba intizaru salati ba'da salati an yi sallah ka jira ka yi wata sallah ribat ne na'am aiwa farar aski gashi mutum ka aski ko ga tsigi yanda yamma ka aski yi amma fa'idar tsige shi mene ne fa'idar tsige shi daɗe yake bai hito ba tun daga rafin tun daga asalin shi tushen shi ta cizgike shi shiken kamin shi an daɗe in bai kamuwa ƙanana ne ko kuma sulɓi gare akwai escort da ake sa mai tauri mai ƙarfi da ka shawa shi ka cire sai ya hito duka ko kuma akwai wani wani ma'ajun ma'ajun kamar dau ko wani wani abin haka sai ka lallaka shi sai ka cire haushin gon ba wani abu ba jini ba kun eh aliyu tana yi gon halwa gon to shi saurara na'am wadi ruwa ne yadda ke fitowa bayan mutum ya yi tsari galibi tsohi sun fi yin shi ruwa kawai mutum bayan ya tsari wannan alamar ruwa ya so ga al'aurar shi ke mazi shi lokacin sha'awa karama baka nan ko ko ba ne baya bane muke karatu sha'awa karama mazi ke hitowa ba shi bane wadi daban-daban daban-daban wadi mazi bayan lokaci ma da hitowa shi daga ba sai ka lura da jika cikin jikinka shikenan shine mazi shikenan wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam